نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وفاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وراقبوا الله في السر والعلن وخاصة عند الخلوات فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عباد الله اعبدوا الله وحده وطلبوا من وطلبوا منه من الخيرات بيده بيده الخير كله فهو خالقكم ورازقكم سبحانه وتعالى عباد الله إن الله تبارك وتعالى خلقكم لعبادته قال رب العزة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون عباد الله إن التبرك أنواع كما فصل في ذلك أهل العلم التبرك بمخلوق من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان حي أو, أو ميت يعتقد فاعل ذلك حسن البركة من ذلك المخلوق المتبرك به أو أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أو يشفع له عنده كفعل المشركين الأولين بهذا يعتبر شركا وأما النوع الثاني يا عباد الله هو تبرك بالمخلوق اعتقادا أن التبرك به قربة إلى الله يثيب عليها لا لأنه يضر أو ينفع كتبرك بكسوة بكسوة الكعبة وبتمسح بجدران الكعبة ومقام إبراهيم وحد وحجر الأسود واعتماد المساء وعمدة المسجد وعمدة المسجد الحرام أو المسجد النبوي رجاء البركة من الله تبارك وتعالى فإن هذا كله يا عباد الله فإن هذا كله يا عباد الله من التبرك وهذا يعتبره بدعه ووسيلة إلى الشرك الأكبر وأما ما خصه الدليل كالشرب من ماء زمزم والتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وما مس جسده وفضل وضوء وفضل وضوءه صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا لا بأس به لقيام الدليل عليه وقد ذكر الشن وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينجلد الناس لأن التبرك غير مشروع يفضي إلى الشرك المخرج عن الملة بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حيثما ذكروا حيثما ذكره أهل السير عباد الله احذروا التبرك بالجمادات والصالحين وآثارهم احفظوا إيمانكم وحفظوا عقيدتكم فقد جاء في كتاب أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث ذكره ودليل أن التبرك بالأشجار والأحجار وبقبور الأولياء وبقبور الأولياء والنذر والذبح لها لقضاء الحاجات وتفريد القربات وتبرك بالعقوف والتبرك بأستار الكعبة وأترابها شرك كما قال رب العزة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وروي عن أبي واجد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أحد بكفين وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوبون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواج فمرونا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواج كما لكم ذات أنواج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فقال صلى الله عليه وسلم لا تركبن سنن من كان قبلكم أي أي النصارى واليهود أيها المسلمون يا عباد الله فلا ريب أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة رضي الله عنهم يتبرك كانوا يتبركون بماء وضوئه صلى الله عليه وسلم وبشعر وبشعره صلى الله عليه وسلم وببصاقه عليه الصلاة والسلام ونخامته وكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وقد وقد ثبت في حجة الوداع أنه لما خرج بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتناولون منه ما تيسر هذا يأخذ قليلا وهذا يأخذ كثيرا من وضوعه عليه الصلاة والسلام وثبت في صلح الحديبية أنه كان إذا انتقع نخامة أو بسق أخذها تلقاها الصحابة وجعلوا يدلقون بها أجسامهم لما لما جعل الله فيه من البركة ولما ولما حلق صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قسم نصف الشعر بين الصحابة ونصف الثاني أعطاه أبا طلحة لكن لا يقاس أيها المؤمنون لا يقاس هذا كله على غيره صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا مع سبيل ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي وهم أفضل الصحابة وخير الصحابة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء فلو كان هذا مشروعا أو جائزا مع النبي صلى الله عليه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لفعله المسلمون مع هؤلاء الأخيار ولأن ذلك يا عباد الله قد يكون وسيلة إلى الشرك والغلو فلهذا منع أهل العلم هذا فقد روي عن آبس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه قال جاء أنه كان إذا جاء إلى حجر الأسود قبله رضي الله عنه فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت وقد سئل الشيخ صالح الفوزان الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى هل بقى من أثر النبي صلى الله عليه وسلم شيء من شعره وملا من شعره وملابسه فأجاب فأجاب بقوله بأن لا يبقى إلا ذلك من الخرافات بأيدي الناس الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل وروي عن أبي أفيل قال سئل النبي صلى الله سئل علي رضي الله عنه رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في كرام سيف هذا قال فأخرج سيفة مكتوبة بها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا عباد الله احفظوا عقيدتكم وإيمانكم فإن زلائق قد كثرت في زماننا هذه أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أيها المؤمنون إن الله تبارك وتعالى يأمركم بالصلاة والسلام على رسوله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan ka uwa ina mai shaidawa babu abun bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka zafe shi ka wakilto shi akan manzancinka ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalansa da sabansa gabaki ɗaya bayan haka ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye musamman ma a lokacin da kuka kadaita domin Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake boyuwa a gare shi a fili ko a boye ya ku bayin Allah ku bautata Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai domin Allah tabaraka wa ta'ala daga gare shi ne ake neman alkhairi dukkanin alkhairi a hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halice ku kuma shine wanda yake azurta ku Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ku ne ya ku bayin Allah domin bautata masa shi shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku bautata wa ubangijinku wanda ya halice ku domin wato wato domin ku bautata Allah tabaraka wa ta'ala domin ku samu wato ainihin takawa Allah tabaraka wa ta'ala ce shine wanda ya sanya muku kasa ma'ana ya halicci kasa ta zamto firashan ya sanya muku kasa a shimfide wa sama'a bina'an ya kuma sanya muku sama ga ta nan a gine a rufe ta rufe muku sama wato kuma ta tsagewa ba Allah tabaraka wa ta'ala ce shine wanda ya saukar muku da ruwa daga ainihin sama ya fitar da tsirrai da kuma amfanin gona da bishiyoyi a matsayin arziki gare ku Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku sanyawa Allah tabaraka wa ta'ala kishiyoyi alhali kuna sane domin neman arziki ko neman wata albarka daga gurin wani wannan yana gwada cewar wato bautata wancan din ne ya ku bayin Allah akwai al'amuran da suke karkatar da bayi daga ainihin barin gaskiya wanda suke tafiyar da imanin mutum wato daga cikin waɗannan al'amura akwai ainihin tabarruki tabarruki shine neman albarka daga gurin wani lallai wannan yana daga cikin al'amari wanda yake da hatsarin gaske domin yana daga cikin al'amura waɗanda suke zubar da imani ga baki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ma'abota ilimi sun yi bayanin cewar tabarruki ɗin nan kusan kaloli ne guda uku na farko dai ana yin tabarruki da ainihin wato halittu akwai tabarruki da halittu wanda wannan ya kunshi tabarruki da ainihin kabari ko bishiya ko dutse ko wani mutum ko dai yana raye ko kuma bayan bayan wato ya mutu tare da kudurta cewar wannan wato abin da aka yi tabarruki da shi yana da tasiri wajen samun albarka ko wajen biyan wata bukata malamai suke cewa wannan gabaki ɗayan sa wato shirka ne babbar shirka wacce take fitar mutum daga ainihin addinin musulunci na biyu kuma shine tabarruki da ainihin halittun Allah tabaraka wa ta'ala tare da cewa wannan tabarruki din wato zai kai mutum zuwa ga kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala ne ta yadda mutum zai samu wato ainihin lada amma shi abin ba shi ne yake da tasiri wajen samun alkhairi ko albarka ko lafiya ko kaza ba sai dai shi wannan abin su masu yi suna jin cewar za su samu lada saboda sun yi tabarruki da wannan din irin wannan ya kunshi wato kamar tabarruki da ainihin tufafi ko rigar da aka sanya wa ainihin wato ka'aba da kuma shafar katangar ginin wato masallaci mai alfarma ko ainihin makamin ibrahim ko kuma wato filoli na cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin wato neman albarka daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan nau'i na nashin tabarruki ma abota ilimi suke cewa wannan bid'a ne kuma yana iya bayuwa zuwa ga ainihin shirka babbar shi ma yana iya kai mutum zuwa ga wancan nau'i na ɗaya amma nau'i na uku kuwa shine tabarrukin da ainihin dalilai suka ware cewar ana iya yin tabarruki da wannan kamar wato ainihin shan ruwan zamzam mutum zai iya sha da niyyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi waraka daga wani ciwo da yake fama da shi wannan yana daga cikin wato al'amuran da shari'a ta halatta shi a baya da haka kuma kamar tabarruki da ainihin gumin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin gashin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yin tabarruki da abin da jikin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin ya taba shi da kuma yin tabarruki da sauran ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suke cewa wannan dukka wato dukkanin wannan babu laifi wajen yin ainihin wato tabarruki da shi amma kasantuwar waɗannan al'amura na annabi sallallahu alaihi wasallama lokaci ya ja an yi shekaru dubu da wani abu dubu da wajen ɗari hudu zuwa yanzu malamai sun tabbatar da cewar babu abin da ya ragowa na ainihin wato sauran wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallama na ainihin tufafinsa ko gashinsa a fili da za a ce gashi ayyananne a guri kaza duk abin da mutane suke yadawa wannan din wato ƙarerayi ne da kuma ainihin ruku da kokarin cin dukiyoyin mutane ba tare da ainihin dalili ba gashi abin da yake ta bayyanuwa kwanan nan cewa ana ta wato an samu gashin annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo shi a Kano ana ta jikawa ana ba mutane ana ta yadawa ma a kafafen yada labarai cewa ana jigawa a ruwa mutane suna zuwa suna sha wasu su ɗiba su gidajensu suna shafawa a jikunansu a matsayin neman albarka to dukkan waɗannan al'amura ya fi bayin Allah babu dalili da yake gwada cewar wannan daga sigashin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a shadibi ya ambata a cikin littafinsa mai suna al'aitisam yake cewa umar ɗan khattab Allah ƙara masa yarda ya sare bishiyar da aka yi bai'atar rudwan a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama bishiyar da aka yi sulhu wato aka yi aka yi bai'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Umar sai sa a sare wannan bishiyar saboda tsoron mutane kada su zo su yi kokarin neman tabarruki da wannan bishiya har su zubar da imanin su a ƙarƙashin wannan bishiyar sai na Umar da ya zama khalifa sai ya ce a yanke wannan bishiyar ma gabaki daya ya ku bayin Allah duk abin da zai jawo mutane su rasa imaninsa wato su rasa imanin su kokari ake a kawar musu da shi musamman irin waɗannan al'amura a ce wannan gashin gashin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ai kowa zai yi shauƙin ya ga cewar bari ya ga gashin bari kuma inda hali ya taba inda hali ya yi tabarruki da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu kamar yadda imamu zahabi ya kawo a cikin littafinsa cewa ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama shi din yake cewa ummu salma waɗansu malamai suke cewa hafsa ce wato domin hafsa ta daɗe kwarai da gaske bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan ita bata mutu ba ta tsufa sosai sai ya zamto ba ma ta iya ganin abu sosai sai ta kara dabda idanta ya zamto dukkanin matan ma kusan sun mutu ita kadai ta ragowa duk daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama in suka tafi kasuwanci sai su so mata kayan tsaraba su kawo mata ita ce wato abin da ta yi ragowa na ainihin ummul ummatul mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mata yarda suke cewa ita Hafsa din ko ita Ummu Salma tana da ainihin gashin annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina har wani ana ce masa Isra'il yake cewa wata rana yana zazzabi sai aka ce ya tafi gurin ita ummu Salma akwai gashin Annabi sallallahu alaihi wasallama a gurinta yace da naje ta dauko shi da yazo yake baiwa wanda yake ba su labari sai yake kwatantawa da yazo guda uku yace dogaye ne kamar haka ɗaya daga ciki kuma ja ne tunda gashin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wato ainihin furfura ɗaiɗaiɗaiɗai haka yana kuma saka lalle wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dogaye haka ɗaya kuma daga ciki na ga yayi ja yace da ta dauko sai ta saka a cikin ruwa ta jijjiga ta jijjiga ta bani wato na jini amfani da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bani lafiya kaga wannan ya halasta kenan ayi wato ainihin tabarruki da gashin annabi sallallahu alaihi wasallama amma wa yace yanzu akwai gashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan rayuwar da muke a yanzu mutane dai suna kokarin wato cin dukiyoyin mutane da ainihin ƙarya da ainihin yaudararsu domin ka zo ka ce ga gashin annabi sallallahu alaihi sallama a nan kasar gashi saudiya an tambayi shek salil fozan fozan shin akwai abin da ya ragowa na ainihin wato akar na annabi sallallahu alaihi sallama akarul madiyya tufafinsa ko gashinsa sai ke cewa babu abin da ya rage duk wanda ya ce maka akwai wani sauran wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu a fili ya san inda yake yace wannan ƙarya yake kamar ibn kathir da wato wani sa kamar irin sai a imam suyudi sun ambata cewar akwai wata rigar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta dade ana ta fama da ita har ya zanto lokacin khalifanci muawiya ya saye ta daga gurin waɗanda suke da rigar ya saye ta dinar dubu ashirin daga baya kuma ta zo ta bata aka rasa ma ina wannan rigar take tana nan a duniya ko kuma ta zama ƙasa ba a ma san ina take ba amma duk abin da ake yadawa kafafen yada labarai a yi hoton wata riga ko wani takalmi cewa wannan takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kariya ne ko shakka babu wannan ba takalmin annabi bane sallallahu alaihi wasallama ko ai hoton wata riga a ce rigar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ma duka ba gaskiya bane ba domin su wanda suke da waɗannan din in wato suka gamsar da mutane cewar da gaske wannan gashin manzon Allah ne ko rigar manzon Allah ce ko takalminsa ne duk wanda yake da dukiyar da zai iya zuwa ya tafi har inda suke ya kuma musu alheri ya ba su wani abu lalle mutum zai yi tunda mutane suna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da gaske ana tabarruki da gashinsa ko abin da jikinsa ya taba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga kuma wannan din ba gaskiya bane su kuma suna kokari su gamsar da mutane saboda su samu wato ainihin kuɗin shiga ya ku bayin Allah ku kiyaye imanin ku ku lura ko shakka babu ya zo a cikin littafin usuli dinil islami ma a kawaidihi na Sheikh Muhammad bin Abdulhab Allah tabaraka wa ta'ala ya kansa da rahama yake cewa dalili akan cewar neman albarka da ainihin bishiyoyi da kuma ainihin wato duwatsu da da kabarburan waliyan Allah da kuma yin bakance bakance shine kace ya Allah tabaraka wa ta'ala bukata ta kaza in dai ta biya zan yi sadaka da kaza ko zan yi azumi na kwana kaza to in wannan abin ya biya fa dole sai kai to yin wannan ba kancan ga wani Allah tabaraka wa ta'ala to wannan din shirka ne ya ku bayin Allah sai wane in dai har na samu nasarar kaza in kaza ya yiwu to lalle ne alƙawarin zan ba kaza ko zan yanka kaza ko zan yanka kaza to wannan yana da cikin manyan manyan shirkoki domin Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake wato ainihin biyan bukatun bayi ba da haka kuma yanka domin wato da kuma yake cewa da kuma yanka duka wannan ana yin sa ne domin Allah tabaraka wa ta'ala duka wanda ya ce maka ka yanka kaza ko a yanka kaza da dai guri kaza ko kuma sai ranar kaza a yanka kaza duka wannan yana gwada maka cewar ko mai kala kaza yana gwada maka cewar wannan yanka ne wato ba dan Allah tabaraka wa ta'ala yanka ya ku bayin Allah ibada ce duk wanda ya yanka domin wannan Allah to yayi shirka shirka babba ne kamar inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin gabaki daya da yankana da ibadoji da duka ga Allah tabaraka wa ta'ala ne kawai nake yi wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni ya halatta addinin musulunci kana da wata bukata gurin Allah tabaraka wa ta'ala ka yanka kaza ko rago ko sa ko abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka na ainihin dabbobin gida bari ka yanka ka yi tawassuli akan wannan bukata wannan ya halatta addinin musulunci amma yaya za ka gane cewa wannan yankan ga wani aljani aka yi ko dan wani Allah aka yi a matsayin shirka shine mutum ya kawo maka waɗansu khususiyat ya ce sai ya cika waɗannan shuruɗin to duk wani sharɗa da mutum zai kawo kuma yankan nan ya fita daga ka'idar yankan layya wanda nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa raguwa sai ya kai wata bakwai akuya sai ta kai shekara saniya sai ta kai shekara biyu raguwa sai ya kai shekara biyar in ya fita daga irin waɗannan sharuɗa domin su ne sharuɗan da suke kan yankan suna shi ma dai in ya fita da irin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai sai wani zo ce maka yanzu wannan bukata taka za a maka addu'a amma za ka kawo bakin rago to ko shakka babu wannan yankan domin aljari ne ba domin Allah tabaraka wa ta'ala bane yana daga cikin babbar shirkar da kana yi shikenan ka fita daga wannan addinin sai dai in ka ƙara jaddada kalmar shahada ka sake dawa ya ku bayan Allah ku lura duk wanda zai ce maka ka kawo kaza ya ware maka nau'in wata dabba ya ce ita za a yanka a matsayin biyan wato neman wannan biyan bukata lalle ko shakka babu duk wanda ya ce maka bakin rago ko farar kaza ko bingi bingi ko mai wake wake duka wannan yana gwada maka cewa za a yanka wani aljani ne Sheikh Muhammad bin Abdulrahman yake cewa duka waɗannan al'amura din gabaki ɗayansa domin biyan bukata da kuma yaye damuwa da neman albarka yake cewa waɗannan daga baki ɗayansu shirka ce kuma babbar shirka yake cewa ku karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a fara'aikum lata wal uzza ku duba ainihin wato lata da uzza fada wato bayin Allah ne na kwarai sai mutane suka rike su a matsayin wato alloli an rawaito hadisi da babi waki da laifi Allah ƙara masa da yake cewa mun kasance mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga yakin Hunain lokacin Abu Waqid al-Layth yake cewa ba mu dade da shiga addinin musulunci ba muna sababbi ba mu daɗe da barin wato kafirci ba da muka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga wato wata bishiyar magariya su mushrikai in sun zo sai su lallanka ya takuban su da kayan yakin su a jikin wannan bishiya suna neman albarka suna neman sa'a a jikin wannan bishiya kowa ya zo sai ya rataya a jikin wato reshen wannan bishiya da nufin cewar in dai ka rataya to ko shakka babu za ka samu nasara sai abu waki sai muke yake cewa sai muka ce ya rasulullah mu ma ka sa mana zati anwar ka sa mana bishiya mai irin wannan malankaya din kamar yadda suke da bishiya wata ke da malankaya mu ma ka zaba mana wata bishiya mana mu rika zuwa mu ma muna rataye kayan mu na yaki domin mu samu sa'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya bashi sai ke cewa Allahu akbar girma ya tabbata ga Allahu tabaraka wa ta'ala yace wallahi kun faɗi irin abin da banu Isra'ilawa suka faɗa ga annabi Musa alaihi salam inda suke cewa iji Allah na aliha ka sanya mana waɗansu alloli din kama lahum aliha kamar yanda su suke da alloli da yawa mu ma ka kara mana allolin su kara yawa yace kenan kuna nema ku kara ita ma bishiya ta zama ta wata Allah din daban ya ku bayin Allah ku lura Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake bayar da ainihin sa'a ga ainihin bayi ya ku mu'minai lalle ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun kasance suna yin tabarruki da shi sallallahu alaihi wasallama suna tabarruki da jikinsa wata rana Bilal ya fito da ainihin sauran ruwan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka yi ca suka wato ɗebe wannan ruwa wanda ya samu kaɗan da wanda ya samu da yawa wannan mai ya sha wanda yake fama da ciwo kaza ya je ya shafa a jiki duka wannan an yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halasta yin haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada damar a ci gaba da yin haka sallallahu alaihi wasallam amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali su waɗannan guda hudu su suka fi kowa daga cikin safan annabi sallallahu alaihi wasallama amma tare da haka ba a musu haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tofar da ainihin wato kaki ko yawu sai sabai su sauri su tare sai su shafe su a su shafe shi a jikin su radiyallahu anhum ajma'in wannan duka ya tabbata sabai sun yi da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ana samun albarka amma baya da shi sallallahu alaihi wasallam tunda ba a yi wa waɗancan sahabbai sahabbai ba waɗanda suke su ne zaɓaɓɓu a cikin wannan al'umma bai halasta a yi wa wani daga cikin mutane da suke rayuwa a yanzu ko shakka babu yana daga cikin wato mafi girman laifi shine wato ainihin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala to shi irin wannan tabarruki din yakan kai mutum zuwa ga ainihin shirka shi kuma mumini musulmi bashi da abin da ya wuce aqidarsa bashi da abin da ya wuce wato ainihin imaninsa ya ko yan uwa musulmai lalle ku ki wato ku kula domin yanzu akwai al'amura waɗanda suke masu tsantsin gaske wanda suke ja mutane zuwa ga ainihin zubar da imaninsu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu lalle an tambayi ɗaya daga cikin wato an tambayi Sheikh Salim Fawzan Fawzan dangane da sauran wannan al'amura na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa lalle ko shakka babu waɗannan masu kokarin rudani ne masu kokarin cutar mutane ne kawai amma babu abin da ya rage kaga inda akwai fa da ya kamata ya zanto ina za a same shi Madina ko garin Makka wato kasar dai Saudiya gaba ki ya kamata a ce Madinan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a can to da anan ya kamata a samu rigarsa ko wato gashinsa ko duk wani abu da aka ce wannan na annabi ne sallallahu alaihi wasallama to da can ya kamata a samu amma su mutanen Saudiya saboda su suna kan wato manhaja irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama suna kokarin bin sunnarsa suna kokarin kiyaye al'amura kada ma mutum ya zo ya barin wato anishin imaninsa gabaki daya shi yasa idan ka je wato a ƙasar Saudiya domin mutanen garin ai su ne dai jikanin jikanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su din ne tunda ba a taba tarihi bai taba rawaitowa cewa an kwashe mutanen Saudiya an kawo su ba su din ne ne kenan su tabbas su ne jikokin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda idan ka je zaka ga gida gida a ce waɗannan su ne ainihin suwa ne amma mutum kokari yake in baka sani ba kar ma ka sani kokari yake kar ma ka dauke shi wani daban tsoron kada ka zo ka zubar da imanin ka yanzu ko kuma shi ne sanadiya to amma mu anan mutum shi ba komai ba kowa ba ba komai ba amma yana kokarin sai ya gwada mutane shi su ne ainihin zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya fito a nan gurin lalle waɗannan mutane da muke rayuwa da su a nan inda a ce su larabawa ne lalle da an shiga uku da sun yi barin imanin mutane ko shakka babu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu akwai wani malamin da yake cewa akwai mutanen da ya je same su a Saudiya su waɗannan mutanen su ne wato jikanin Al-Hassan jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowa ya sai da tabbas su ne waɗannan mutanen amma an ka zo za ku yi masaliha da su za ku gaisa suna kafa kafa kar ka yi ƙoƙarin lakatar wani abu ko ƙoƙarin shafa wato hannunka a jiki wato hannunka a jikinka bayan ka yi musaliha da su ƙoƙarin kar ko ka lakauta wata albarka suna ƙoƙarin kare kansu suna kuma ƙoƙarin kare imanin bayan Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan mutane su ne fa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su a cikin garinsu amma tare da haka suka ce babu abin da ya rage a zahiri wanda za su ce wannan na annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma sai wani ya zo ya ce wai a satin nan an zo ana jika gashin annabi sallallahu alaihi wasallama a Najeriya ana raba mutane su kuma mutane kawai saboda duhun kai sai mutum ya je ya kashe dukiyarsa ya furmutsa ya je ya samu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mana imanin mu ya ku yan uwa irin waɗannan al'amura in suka faru mafi wato mafi cancanta shine abinda mutum zai yi ɗaya ɗayan guda ukun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ka ga munkari ko dai ka je ka hana idan kai hukuma ne ko ka faɗa da baki idan kai mai wa'azi ne in ba za ka iya ba ko da a zuciyarka ka ji cewa wancan abin baka tare da shi amma matukar ka ji cewa to ai ba mamaki ba mamaki kaza kaza to wannan ya gwada cewa kana tare da su ko shakka babu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an rawaito hadisi daga Tufail yake cewa aka tambayi sayyidina Ali saboda shi kani ne a gurin annabi sallallahu alaihi sallama shi ahlul bait ne ake ce da shi annabi sallallahu alaihi sallama ya ware ku ne da wani abu na wannan addini ya gaya muku ku ku kadai bai gaya kowa ba sai yake sai na alaihi ce a'a manzo Allah bai ware mu mu kadai ba komai da komai ya gaya kowa yace abin da yake hannuna kawai da wata takarda ce a cikin wannan ramin takwabin nawa da ya zaro sai gashi a ciki a rubuta cewa Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka domin wani Allah Allah ya tsine wa duk wanda ya canza iyaka ta ƙasa Allah ya tsinewa wanda wato anashin ya zagi mahaifinsa ya tsine wa mahaifinsa Allah kuma ya tsinewa duk wanda ya bi wa dan bid'a mafaka man awa muhdithan malamin suke cewa man awa muhdithan daga cikin ma'anarsa wato shine wanda ya bi wa wanda ya kirkiro wani abu wata bid'a abinda babu ya bashi mafaka koda da baki yayi kokarin goyen bayan sa aita musu da kai a majalisa a matsayin goyen bayan wani abu na bid'a matukar wannan abin bid'a ne kai kokarin rufe wato rufe gaskiya ko kai kokarin dadada abin da bakinka lalle mutum zai fada cikin wannan fadi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sai na alin nan da shi yayi ya tana da wannan magana ya adana ta ya koye ta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mana imanin ya ubangiji ka sa mu kikkiawan karshe ya ubangiji waɗannan fitintunu da suke faruwa na zubar da imani Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mana imanin mu ka sa mu cika da imani ya ubangiji ka tayar da mu muna cikakkun musulmai a zugar annabi sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara albarka a wannan gari da kuma zaman lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara albarka a Najeriya da kuma zaman lafiya duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka bada zaman lafiya ya ubangiji ka jikan iyayen mu ka ni'imta su cikin kabarin su wanda suke raye kuma Allah ta'ala ka sa su da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya akwai Alhaji Dallaji wanda kullum muna sallah da shi a nan mataimakin shugaba Bashir lafiya an masa tiyata a asibiti Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya duk wani mara lafiya lafiya ya ubangiji kowa da matsalolin sa Allah ta'ala ka magance masa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mu ila salatikum yarhamukum Allah